أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Sunna TV, Sunna TV EKS Islam Kitab wa Sunna ala fahmi salafi salih. Muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka haɗu wato da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko ƙa'idodin haɗa nasoshi da yadda ake aiki da su ko kuma yadda ake haɗa wato nasoshi kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatil kitab na al al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da kuma littafi na biyu as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi To, mun tsaya ne a ƙarƙashin muna cikin suratul an'am a darasin mu na saba'in da ɗaya farkon an'am muka fara kenan wannan kuma darasi shine insha Allah ta'ala darasin mu na saba'in da biyu kuma mun tsaya ne a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari biyu da saba'in da biyar a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha akan ta muka ƙare za mu tashi ne akan mas'ala ta ɗari biyu da saba'in wato da shida kenan dama muna bin jerin ayoyi ne to kenan kuma jerin ayoyin yanzu yana akan wato asilatul qur'anil majid dama duk ayoyi muke bi jerin alqur'ani muke bi tunda mun hada littattafai ne guda biyu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta inda malam yake cewa a mas'ala ta 276. Fa in qila idan aka ce fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kenan kafirai fitnatuhum fitina su ba za ta kasance ba ko wato uzurin su ba zai kasance ba illa an kalu za su isface sun za su faɗa wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse ubangijin mu mu ba mushrikai bane ina fata an fahimce ni yace kaifa yakdhibuna yawmal qiyama a ƙarƙashin wannan aya za a yi a ce sun yi ƙarya ranar tashin alkiyama ba'da mu'ayinati haqa'iqil umur bayan sun ga haƙiƙanin al'amari wa qad kuma Allah ya ce idza bu'thira ma fil qubur idan aka fitar da an gane ko abin da ke cikin kaburbura wa hussila ma fi sudur sannan aka fito da abin da ke cikin zukata aka bayyana shi to in riga an bayyana shi to kenan ya za a yi a ce kuma sun ɓoye wani abu ina fata an fahimce ni to wannan aya kafin mu ba da amsar da malam ya kawo muna son akwai aya ta gabanta akwai kuma ƙira'o'i daban-daban wanda wani lokaci muna ɗan kawo su saboda ‘yan uwa waɗansu in an karanta ayoyi kamar yadda sani ba za ka ji suna mamakin wannan karatun sai su sa tsammanin wani sabon karatu ne alhali wata kira a ce da san da ita ba farkon ayar da ke gaban wannan aya ta 21 wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tas'umun ina fata an fahimce ni akwai qira'a wadda wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tas'umun imamu yaqub haka ya karanta wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai tayar da su thumma yaqulu sannan Allah ya ce da su babu matsala wa yawma nahshuruhum jami'an ranar da wato zamu tayar da su mu su Allah kenan nan kamar damirul khitab ne thumma naqulu sannan mu ce kaga can yahshuruhum kamar ana bada bayani akan al-ghaib abinda kamar uslubul ghaib kenan don ya dace ne da wa man azlamu mimman iftara ala Allah to ala Allah kenan wa yawma yahshuruhum shi Allah lokacin da zai tayar da su amma wa yawma yahshuruhum kamar an maido magana ne akan Allah ne na magana kai sai an yi iltifati kenan min al-ghaibati ila al-khitab kamar yadda malamai suke uslubul iltifati a cikin ilimin balaga cikin alqur'ani kuma yana da yawa dalibin ilimi zai iya bincike kansa ina fata an fahimci ni kenan ko ce kira'a ba ta cika da wata ba an gane ko ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين idan muka duba har yanzu akwai kira'o'i daban-daban karkashin wannan aya summa lam takun fitnatuhum an gane ko imamu hamza da imamu kisa'i da imamu yaqub sun karanta summa lam yakun fitnatuhum to nan kuma summa lam takun fitnatuhum shine abin da sauran jamhuri suka karanta to fitna ya kamata a saman mata ta'un tun da mu'annas ne a lugha amma da yake mu'annas ne wanda babu fitnu ba dole bane bai da muzakkar to ana iya yuzakkar wa yu'annas a larabci mu'annas ne abin da suke kira mu'annas majazi kina an karanta sun malam yakun fitnatuhum kuma an karanta sun malam takun fitnatuhum a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni to fitnatuhum an gane ko shi ko kalima ta fitna imamu ibnu kathir da imamu ibnu amir an gane ko da imamu hafs sun karanta fitnatuhum sun yi ma ta'un domba an gane ko ma'ana fitna tu tu tu fitnatuhum an gane ko sauran kuma sun sun karanta sun malam takun fitnatahum sun yi mata wato ta'un fata ina fatan ana fahimta ta to kaga kinan sai ya zamanto su waɗanda sun ka karanta da ya'un suna daga cikin masu karantawa da fata kinan su ba su da damma sun malam yakun fitnatahum an gane ko to ثم لم تكن فتنتهم إن منكرا فتنتهم من مس ضمة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين sai zaman to fitnatu an yi masa zanma shine ismu kana kamar da ake faɗa illa an karu to shi an karu din nan shine za a hada gaba ɗaya sai zaman to shine a matsayin khabaru kana kenan sun lam takun fitnatuhum illa qaulahum idan kuma mun ka dauki waɗanda sun karanta fitnatahum kenan sai zaman to shi fitnata shine awwato matsayin ismu kana illa an ƙalu an gane ko illa an ƙalu shine ismu kana kenan wato sai zamanto shi wato thumma lam yakun qawluhum illa fitnatahum kenan ba su da wata magana da suka faɗa sai wannan fitna ta su uzurin da sun kaga bayar kenan sai zamanto shi da matsayin khabaru kana an yi at-taqdim wa at-ta'khir fitna nan kalma ta fitina tana ɗaukar ma'ana kusan fiye da ɗaya cikin alkur'ani wasu sun kai su hudu wasu sun kai su kusan har guda takwas idan ka duba cikin wato al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti babin kalmomin da suke ɗaukar ma'anoni daban-daban ya kawo ma'ana guda takwas ta wannan kalma ɗalibin ilimi zai bincike akan kalmomin da suke ɗaukar ma'anoni fiye da ɗaya ko cikin alkur'ani ko cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko cikin shari'a ta addinin musulunci ya bincike akan al-mushtarak al-lafzi ko al-mushtarak al-ma'nawi ya gama anasu illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin akwai qira'a illa an qalu wallahi rabbana ma kunna mushrikin sun karanta wallahi rabbana to wanda ya karanta rabbina wallahi kamar ya rantsuwa ne da Allah rabbina sai sifa kenan sai zamanto rabbina shi na matsayin badal na wallahi ko kuma matsayin abin da za a yi cewa sifa ko na'at amma wallahi rabbana kamar yadda imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ai wallahi ya rabbana ma kunna mushrikin sun rantsi da Allah su wato ba su yi shirka ba to wannan yan uwa musulmi su ne waɗannan wato kira'o'i da nake son in faɗa ƙarƙashin waɗannan ayoyin ina fatan an fahimta mai so zai rinka dibin littattafan da suke taujihul qira'at a ilmance taujihul qira'at bil qur'an kamar taujihul qira'at al ashr bil qur'an na kursi na malika abdallah da kuma qala'idul fikr fi taujihil qira'at al ashr sannan kuma cikin littattafan ma irabin qur'ani kamar yanzu al-bahr al-muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi da ad-durr al-masul fi ulum kitab al-maknun suna taujihin qira'o'in al-qur'ani mutum ya kamata ya san su ya san waɗanda an mutawatire sun inganta ya san kuma yadda ake taujihin qira'at ko kuma al-qira'at wa asaruha fi at-tafsir wal ahkam na ustad dr Umar Bazmul ko ustad ko dr Umar Bazmul na kasar Saudiya ya rubuta doktora dan kaga yadda ake hada ma al-qira'at ash-shadha da waɗanda ba su ba akwai kuma littattafai da dama wannan na dan bada misali ne saboda ɗalibin ilimi ya fahimci wannan. To, ala ayyati hal, kenan mallan ya ce to gashi ya za a yi a ce sun ga hakikani kuma an fitar da abu sannan kuma a ce sun faɗi sun yi rantsuwa ga Allah sun ce su ba su yi shirka ba. Kulna za mu ce almubtala yawmal qiyama wanda an ka jarraba ranar tashin alkiyama yantiqu bima yanfa'uhu yana furuci da abin da ke amfaninsa wa bima yadurruhu da abin da ke cutar da shi li adami tamyizi ba zai iya bambantawa ba bi sababil haira saboda wato dimaucewa wa dahsha da kidima ka halil mubtala kama halin mutumin da an ka jarraba al-mu'azzab wanda wato al-mu'azzab kenan fi duniya wanda ake ma azaba a nan duniya yakzibu ala nafsihi wa ala ghairihi yayi ma kanshi ƙarya kuma yayi ma sa ƙarya so yana cikin matsala ina fata an fahimci ana azabtar da mutum shi yasa da wuya a samu gaskiya wa yatakallamu bima yadurruhu ya tafi abin da ke cutar da shi ala tarahum yaquluna baka suna cewa ba rabbana akhrijna minha ya Allah ka fitar da mu daga cikin wuta wa qad ayqanu bil khulud fiha kuma sun san cewa sun tabbata a cikin ta zafin ya dame su Allah kai mu na tsari wa qalu za su ce ya wanadau inda Allah ya ce za su ce kenan wanadau za su kira ya maliku ya kai malik maliki mai tsaron wuta li yaqdi alaina rabbuk ubangijin kai mu hukunci ya kashe mu mu huta wa qad alimu annahu la yuqda alaihim fayamutu sun san cewa la yuqda alaihim ba za a kashe su ba kenan ba za a yi musu hukunci ba a karasar da su fayamutu su mutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha ba za a wato sauƙaƙa musu daga azabar wuta ba Allah kai mu da tsari ina fata an fahimce ni to wannan shine abinda malam ya kawo kenan sun rikice na sun rikice na shi yasa suke yin magana irin wadda wato ba su sa kamar sun kai halin da ba san abin da suke yi ba shi yasa suke faɗin kowace irin magana Allah kai mu da tsari mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari biyu da saba'in da bakwai fa in qila malam yace idan aka ce a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid har yanzu cikin sa ne muke tafiya kaifa al-jam'u bayna hadhihi al-aya wa bayna qawli ta'ala ya zamu hada tsakanin wannan aya da kuma fadar Allah wala yaktumuna Allah haditha ma'ana wannan aya da anka ce illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki sun ce su wallahi ba mushrikai bane kuma yace wala yaktumuna Allah haditha kuma ba za su ɓoye ma Allah wata magana ba gashi ko sun ɓoye ma Allah sun ce su ba mushrikai bane alhali ko su mushrikai ne ya za mu yi da wannan kuma duk alkur'ani ne kunna ce za mu ce alqiyamatu mawaqifun mukhtalifa ita kiyama tana da wurare daban-daban wato matsayi matsayi ne daban-daban mataki mataki ne daban daban hali hali ne daban-daban fa fi ba'dha la yaktumun a cikin wadansu lokuta ba za su boye ma Allah ba wa fi ba'dha a cikin wadansu abubuwa ya halifuna kadhibina za su yi rantsuwa da da ƙarya kama qala azza wa jalla kamar da Allah ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanas'alannahum ajma'in za mu tambaye su gaba ɗaya amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa sannan kuma wa qala ta'ala sai Allah ya ce a cikin suratul rahman fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan a ranar tashi alƙiyama za a tambayi kowa ba zunubin sa ko kuma mutum dan adam ko kuma aljani suratul rahman aya ta 39 kenan an ce ba za a tambaye su ba an ce za a tambaye su daga cikin abin da malamai suka bayar kenan wani wuri ba za a tambaye su ba wani wuri kuma za a tambaye su kenan daga farko ba za a tambaye su ba ƙarshe kuma za a yi musu tambaya waɗansu malamai suka ce a'a ba za a tambaye su ba tambaya ta neman sani amma za a yi musu tambaya tambaya ta wulakantar da su ta tabbatar da abin da sun ka aikata don Allah ya san abin da sun ka aikata Wakila malam yace inna halfahum kadhibin wato ƙaryar da suka yi rantsuwar da suka yi ta ƙarya yakunu qabla shahadati jawarihim alaihim kahin jawarihim qabla shahadati jawarihim alaihim kafin gaban su su yi musu shaida an gane ko idan gaban su suka yi musu shaida yau matashadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun Allah subhanahu wataala ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su tambaye su dan ko musu rake in su musu shaida kuma ba zancin su yi rantsuwa domin asiri ya tonu Allah kai mu tsari ina fata an fahimce ni wala yaktumuna Allah haditha yakunu ba'da shahadatiha alaihim kinan nan na an ka ce wala yaktumuna Allah haditha ba za su koyi ma Allah ba kinan bayan gaban su sun yi musu wato shaida ina fata an fahimce ni to kaga wannan ya nuna kenan cewa za su yi musu wato shaida to ƴan uwa musulmi shine abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya amma kafin mu je gaba kamar yadda muka saba wani lokaci in akwai kafin mu je gaba idan akwai wata mas'ala wadda take tana da muhimmanci muna dan bijirowa da ita wani lokaci saboda kafin mu je gaba akwai mas'ala ko in akwai mas'aloli waɗanda suke suna da muhimmanci muna dan dan ƙara su ƙarƙashin eh, wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tas'umun na an nuna Allah subhanahu wa ta'ala zai musu magana sannan kuma Allah can an nuna ba zai yi musu magana ba wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa lahum adhabun alim to kaga an ce Allah ba zai musu magana ba an gane ko kuma suna da azaba mai raɗaɗi nan kuma an ce Allah ya yi magana da su to yanzu ya za mu yi to waɗansu malamai suna ganin a'a irin waɗanda ayoyin kamar mala'iku ne suke magana da su tunda mala'iku su ne Allah subhanahu wataala ya sa su musu azaba waɗansu malamai suna ganin a'a Allah ba zai yi musu magana ba magana ta rahama ce Allah ba zai yi musu ba inda an ka ce Allah ba zai kalle su ba ana nufin Allah baya ganin su ba a'a Allah ba zai ba zai musu kallo na rahama ba ina fata ana fahimta ta shi yasa sai ka fahimci cewa da an ka ce Allah ba zai makafirai magana ba kuma gashi kuma an ce kuma Allah subhanahu wataala ya musu magana wani daga cikin mutane zai iya cewa to yaya ne an kai aka samu irin wannan ina fata ana fahimta ta to wannan kenan eh mas'ala ta gaba kafin mu tafi gaba karkashin wannan aya wanda ya nuna cewa sun yi rantsuwa da Allah wallahi rabbina an gane ko kaga wanda yake nuna munin rantsuwa da Allah akan ƙarya munin yin rantsuwa da Allah akan ƙarya kaga nan mutumin da ya saba ƙarya a nan har tunaninsa a lahira ma zai iya ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ba sabo bane mutum ya saba da yin rantsuwa da Allah akan ƙarya ya saba da zoma mutane da fuskoki daban-daban sai ya sa tsammanin wannan munafincin nashi har gaban Allah zai ci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma yab'athuhumullahu jami'an جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء فيحلفون له ذا سننتي ما الله كما يحلفون لكم كما يدسكي رنتي مكو اكن قريا ويحسبون انهم على شيء سنتماني سنا اكن wani abu kina suna tsammani za su tsira kaga ashe munafinci da yaudara ba abu ne wanda yake zai kai ga sa dan adam ya ci nasara Allah kai mu tsari to wannan kenan sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta wato ɗari biyu da saba'in da takwas. Fa'in ƙila idan aka ce, kai faƙala ya aka Allah ce wala darul akhiratu khairu lillazina yattaqun lalle gida na ƙarshe shine mafi shine mafi alkhairi lillazina yattaqun ga wanda suke jin tsoron Allah ko ga wanda suke jin tsoron wuta ko ga wanda suke jin tsoron saba ma Allah duk daina yattaquna Allah ko yattaquna al-ma'asi ko yattaquna an-nar duk tare suke babu wata matsala an shafi maf'ulun bihi domin mai tsoron Allah shine ke tsoron saba ma Allah kuma shike tsoron wuta mai tsoron wuta shike shine bai saba ma Allah kuma yake tsoron Allah duk dai tare suke babu wani matsala ina fata an fahimce ni yace wa huwa khairul li ghairil muttaqina kuma lahira ita ce mafi alkhairi ga waɗanda ba masu tsoron Allah ba aidan kal atfal kamar yara tunda su ba a cewa suna jin tsoron Allah wanda ya mutu shi na yaro kuma in ya mutu bai balaga ba ina fata an fahimce ni to ai aljanna za shi iya ƴaƴan musulmi ƴaƴan kafirai ne aka yi sabani kullu mauludin yuladu alal fitra kama hadisi ya nuna kenan kowane an haife shi akan tauhidi tunda bai balaga ba kenan akai tauhidi ya mutu amma anan ƴaƴan mushrikai za a bar su iyayensu su za su yi musu sallah irin tasu in ma yahudawa ne in ma kiristoci ne kuma su za su turbude su amma a tashi alƙiyama Allah sai fitar da su domin in an ce a karɓe ƴaƴansu a ce a yi musu aiki za su ga kenan an yi musu katsalandan a cikin al'amarin su ina fatan ana fahimta ta to wannan shine abin da wato malam ya kawo amma waɗansu suna ganin ƴaƴan mushrikai suna wuta wasu ya suna ganin ƴaƴan mushrikai suna daga cikin ahlul fatara waɗanda za a jarraba su ma'ana za a kunna wuta a ranar tashin alkiyama kamar yadda waɗanda suka balaga annaba ba su zo musu ba tunda akwai ahlul fatara wasu sun ce kawai idan ba su yi imani da Allah ba sun yi shirka za a kai su a cikin wuta saboda sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala domin tauhidi kuma yana nuna akwai Allah amma da yawa daga cikin malamai suka ce a'a hankali bai isa inda ba a turo manzo ba don Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba za mu azabtar da mutane ba sai mun tura musu manzo kaga da yace hatta na ba'asa rasula suka ce bai ce hatta wato nakhluqa uqula ba ba za mu yi azaba ba sai mun halatta mu hankali don haka wannan shine zance dai mafi inganci hadisai sun zo ibnu kasir ya kawo su kamar da malamai suka ce akwai waɗanda suke hadisai ne ingantattu akwai waɗanda sun zo daraja ta hasan akwai waɗanda suke da'ifai kan cewa za a yi musu hisabi su ahlul fatra to da ake cewa babu hisabi ranar tashin alkiyama a ana nufin banda waɗanda manzo bai zo musu ba za a cinna wuta a kunna wuta a ce musu su shiga wanda ya shiga dan aljanna ne kenan wanda bai shiga ba kuma dan wuta ne dalili kuma saboda a nan duniya ma dama umurnin Allah wahala gare shi ba kowa yake son ya bi ba hanin Allah kuma wahala bari gare shi ko a nan duniya to kenan wanda ya shiga wutar kamar zai zai bi Allah wanda bai shiga wutar ba kenan ko a nan duniya ne zai saba ma Allah su haka ne za a yi musu hisabi ahlul fatra kamar yadda malamai suka rinjayes to amma su ƴaƴan su fa ya za a yi su sun mutu sun kullu mauludin yuladu ala alfitra wadan suka ce su ma iya za a hada su da iyayen su a musu wannan hisabi Allah ya san wanda da bishi ya san wanda ba zai bishi ba wadan suka ce a'a su ba za a musu hisabi ba domin akwai riwayoyin da suke nuna cewa su waɗannan yara kanana khadamu ahlil janna za a kai su zaman masu yin hidima ga mutanen aljanna ma'ana yara za a bar su bildanun mukhalladun da ake zance kinan tana yiwa akwai da Allah zai halitta a can aljanna kuma akwai da zai kai daga cikin ƴaƴan wato musulmi muskafirai waɗanda ba su musulunta ba za a kai su su yi hidima ga ƴan aljanna akwai maganganu da dama dai karkashin wannan akan makomarsu amma dai idan muka duba abin da aka fi rinjaye cewa su za a kai su matsayin yan aljanna ne an gane ko tun da shari'a ba kamar sun mutu ba su balaga ba kal atfali wal majanin da kuma al majanin jam'i na al majnun mahukaci ai lahira ta fi kyau gare su malam yace kulna zamu ce inna ma khassahum bizikri Allah ya kebance al muttaqina kenan waɗanda suke jin tsoron Allah waɗanda sun ka balaga ake nufi li'annahum al-asl domin su ne asali fiha a cikin ta an gane ko min haythu anna darajatahum a'la domin darajar su tafi an gane ko darajatahum a'la wa ghayrahum ko wa ghayruhum taba'un lahum wanda ba su ba ai bayan su yake nan yana magana ne kan waɗanda suka shiga aljanna to anan sai mun fahimci cewa nan mahaukata da yake zanci ba kafiri ba wanda yake kafiri ya haukace ya mutu ba shi ake magana kansa ba yana da kyau mu fahimci mas'alar da kyau a'a mutumin da aka haife shi mahaukaci ya girma mahaukaci ya mutu mahaukaci magana ta kare sannan kuma mutumin da aka haife shi a matsayin mahaukaci an gane ko ya girma ya samu hankali ya ci gaba da addini har ya mutu shi wannan yana daga cikin waɗanda ake zance yan aljanna kuma banda mutumin da aka haife shi a mahaukaci ya girma ya samu hankali ya kafirce ma Allah ba da shi ba ina fata ana fahimta ta da kyau sannan banda mutumin da yana musulmi bayan yana musulmi ya balaga an gane ko kafin hauka ta zo masa sai ya kafirci wannan ba da shi ake magana ba domin shi ya hauka shi ne kafin ya hauka ya kafirta sannan kuma banda mutumin da wato ahwal na majalilu abubuwa ne masu yawa mutumin da yake an haife shi yana matsayin mahaukaci ina fata ana fahimta ta yana mahaukaci sai ya balaga bayan ya balaga ina fata an fahimce ni to shikenan in ya musulunta sannan hauka ta dawo masa ko ko ya kafirce sannan hauka ta dawo masa za a yi aiki ne da abin da yake wato a kansa ko kuma a mutum ne yana musulmi ya balaga sai ya haukace amma bai kafirta ba to wannan kuma ba a ce aljanna za shi direct sai an auna alhasanatu was sayyi'at in ba rahama Allah ba in bayyin shirka sannan a ce to in an auna alhasanatu was sayyi'at daga lokacin da ya haukace a ina ne wato aikin shirin alkhairi na shari ya tsaya yana da kyau irin waɗannan mas'aloli a bincike kansu saboda fayyace bayanai ina fata an fahimce to kenan waɗannan dai su ne al'aslu shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo su duk da yake su yara da mahaukata din su ma lahira ta fi alkhairi gare su domin suna nan gidan duniya gidan wahala ne laqad khalaqnal insana fi kabad inji Allah mun halicci dan adam a cikin wahala kowane ne kai a duniya wato sai ka wahala ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da dai malam ya kawo kina an keɓance su da an bato ne ba wai dan saboda su waɗancan ba alkhairi bane gare su ina fata an fahimta to kafin mu ci gaba akwai abubuwa da ya kamata mu ɗan ƙara a cikin alƙur'ani kaga nan wala darul akhiratu khairul lillazina yattaqun idan muka duba akwai kira'o'i a ƙarƙashin wannan aya wanda ina yawan kawo su ne saboda waɗansu ƴan uwa idan suka ji abin da aka karanta da shi ba irin wanda suka saba bane zaka ga sun abin nan sun sun juya sun ce a su busan da wannan ba idan muka duba imam ibn amir ya karanta wala darul akhirati wala darul akhirati bil idafa an gane ko yayi idafa sauran jamhuri sun karanta wala darul akhiratu to dama suna ana iya danganta shi zuwa ga abin shi ko ko ana iya maida shi sifa ina fata an fahimci ni darul akhirati gidan karshe ad-darul akhiratu gida na karshe duka ɗaya ne ba su da bambanci idafa sifa ne an kai zuwa ga wato abin nan zuwa ga mausufinta kina a kira shi wala darul akhirati idan muka duba kuma cikin suratu yusuf wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw an gane ko kenan lil ladina taqaw ba yattaquna na ba a can sannan kuma can wala darul akhirati ne nan kuma jamhur sun karanta wala darul akhiratu khairul lil ladina taqaw sannan kuma afala taqilun ina fata an fahimce ni wato imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir da kuma imamu hafs wanda yake rawi ne na asim da imamu yaqubu sun karanta afala taqilun bitta shin ba kwa hankalta sauran sun karanta afala yaqilun bil ya'i shin ba sa hankalta kamar an juya ana magana ne da waɗanda ba sa nan to wannan ya kamata mu san shi abu na gaba wanda nake son in dan ƙara shine cewa nan an ce wala darul akhiratu a qira'ata jamhur an yi ta'kidi ina fata an fahimce ni an abin nan a cikin suratul الأعراف أنكتي والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة أكارا لا منبا أتكن سورة يوسف كما أنكتي ولا دار الآخرة أنغانيكو to ya an kai nan cikin suratul an'am an ka ce walad darul akhiratu aka ƙara lamun wanda suke kila lamul ibtida ko ta'kidi ce an gane ko lamul ibtida an sa ta cikin mubtada dan a karfafa ma'ana a cikin suratu al-a'raf sai an ce wad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun to suna kawo cewa saboda nan ana magana ne kan lahira kai tsaye tun daga inda an kasance uku zancen lahira wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wa minhum man yastami'u duk dai ana zancen lahira sannan an kace walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun walau tara izuqifu ala nari sannan walau tara izuqifu ala rabbihim sannan aka kawo zancen lahira sai an kace wal darul akhiratu khairu lil yattaqun ana nufin dai da gaban wannan aya an gane ko abin nan ana nufin duk ayoyin da suka gabaci wannan aya da aka kawo suna magana ne kan lahira ita ko aya ta cikin suratul al'araf da an ka ce wa darul akhiratu khairu lil ladina yattaqun afala taqilun can ana zancen bani isra'ila ne ma'ana ba kan mawdu'in lahira ake bishe sa ba a kawo ta'kidi ba kamar yadda malaman balaga suke cewa wala darul akhiratu kuma cikin suratu yusuf nan ma ana zancen kiyama ne sai sa aka kawo lamun dan ya ce afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin kaga ana zancen kiyama ta zo musu baktatan sannan aka ce wala darul akhirati sai aka masa ta'kidi shi yasa malaman balaga ta alqur'ani suna da hikimar da suke nuna cewa in ka ga harafi cikin alqur'ani ko kalima ba banza bane amma ana iya neman masa hujja ko dalili in an samu dacewa fa biha wa ni'ima in ba a samu dacewa ba kuma wato sai a abin nan sai kuma a yi bincike kuma in malamai sun bada hujjoji ba dole bane a karba in kaga dalilin yana karbuwa akan ka'idodin ilimi ka karba idan baka ga abin bai yi ma ba ka bar shi ba wata rigima cikin al'amarin ilimi mas'ala ta gaba ce mas'ala ta 279 fa in qila idan anka ce kaifa qala li muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya akai Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam fala takunanna minal jahilin kada ka kasance daga cikin aljahilin in mun fassara kalma ta jahilin jahili kenan wana wanda baya da sani فخاطبه سي الله masa magana bi afhashi khitabaini da magana mafi wato zamu iya cewa muni ko mu ce mafi karfi da tsanani ko kausasawa domin ba mu cewa magana Allah tana da muni wa qala li nuhin alaihi salam sai Allah ya ce ma nuhu alaihi salam inni a'izuka an takuna minal jahilin ni ina maka wa'azi dan ka kasance daga cikin jahilai fa khatabahu bi alyanil khitabaini Allah ya masa magana da mafi laushi ko mafi tafshin bayani ma anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tare da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'zamu rutbatan shine mafi matsayi wa a'la manzilatan minhu kuma shine mafi daraja kenan a wajen Allah kuma shine mafi daraja wato kwata-kwata daga annabi Nuh domin shine shugaban annabawa da manzanni gaba ɗaya shine shugaban halitta gaba ɗaya kulna malam yace zamu ce li anna nuhan alaihi salatu wassalam bayanin annabi magana da an kai annabi nuhu abin da yasa ta fi sauki li anna nuhan alaihi salatu wassalam domin annabi nuhu tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ma'zuran fi jahlihi an yi masa uzuri ne game da jahilcin sa bi matlubihi ga abin da ya nema an gane ko li annahu tamassaka bi wa'dillahi ta'ala domin shi ya riko da alƙawalin Allah ta'ala bi fi in ja'i ahli da Allah ce zai tseratar da wato iyalin annabi Nuhu an gane ko an ce za a tseratar da iyalinsa wa zanna annabnahu min ahli ya sa tsammanin dan sai daga cikin iyalansa ma'ana cikin iyalansa waɗanda za su tsira domin ɗansa yana daga cikin iyalansa ba wai ana nufin ba ɗansa bane kamar yadda wurin sura an ka ce fa khanatahuma an ce mata annabi nuhu da mata annabi nuhu sun yaudare su ba ana nufin sun je sun yi zina ba mata Allah mata annaba ba sa zina amma na ana nufin a'a ba ɗansa bane na aqida ɗansa ne na mi ɗansa ne wato na jini ina fata ana fahimta ta shi yasa da an ka ce wa zanna annabnahu min ahlihi ya san tsammanin ɗansa da cikin iyalansa waɗanda za su tsira da Allah ce innahu laysa min ahlik shine bai daga cikin iyalanka ba ana nufin dan shege bane a'a ana nufin innahu laysa min ahlikan najina ko al-maw'udi bi najatihim bai daga cikin wanda an kai alƙawarin za su tsira ba wai yana nuna ba ɗansa bane don ya ce wana da nuhu ni binahu annabi nuhu ya kira ɗansa kidan kunan kaga wannan ya nuna cewa ga abin da yake nufi da ɗansa li annahu kabura alaihi eh wa dhanna annabahu min ahlihi wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma kana ma'zuran shi ko bai kasance ba yana da uzuri li annahu kabura alaihi kufruhum kafirta kafirai ta yi masa girma shine kabura ma'a ilmihi anna kufrahum tare da cewa yana da sanin cewa kafirta su wa imanahum da imanin su bi mashi'atillahi ta'ala sai da yarda Allah subhanahu wa ta'ala wa annahum la yahtaduna illa an yahdiyahumullah an gane ko wa annahum la yahtaduna illa an yahdihumullah ba za su shiru ba sai in Allah ya shiryar da su kina akwai ayoyin da suke nuna cewa dama ya san walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wama aktharu an-nasi walau harasta bimu'min fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir da ayoyin da suke nuna cewa dai almuhimmu ba shi ke shirin su ba kina wannan ita ce wato amsar da malam ya kawo to wannan shine amsar da malam ya kawo amma kafin mu ci gaba da mu je mas'ala ta gaba akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu ƙara na farko kira'o'in da suke karkashin wannan aya wadda take da alaka da wannan قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله yajhadun ina fata an fahimci ni to qad na'lamu innahu la yuhzinuka la yuhzinuka wato imamu nafi ya karanta yayi ma ya'un damma dan ka wani je an karanta la yahzunuka ko la yuhzinuka yace babu wannan ina fata an fahimci ni wannan kenan to sannan kuma eh, abu na biyu fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun idan muka diba wato akwai ƙira'a la yukzibunaka kamar yadda imamu nafi' da imamu kisa'i suka karanta la yukzibunaka sauran kuma la yukadzibunaka da haka da kyau ɗalibin ilimi in ya ji wani abu da bai sani ba kada ya zabura ya ce wannan in an ce yukzibunaka daga akzaba yukzibu ikzaban la yukadzibunaka daga kazzaba yukadzibu takziban wadansu malamai sun ce ma'anarsu sun bambanta a cikin larabci a cikin asali yukzi akzabahu ya karyatar da shi kazzabahu ya danganta shi zuwa ga ƙarya wadansu malamai sun ce kuma nan anan ma'anar su duka ɗaya ne to wannan na kawo shi ne don saboda abin nan karkashin wannan aya mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo wani bayani akan inda malam ya kawo cewa me yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fala takunanna min al-jahilin yace al-aula wal alyaqu shi abin da malam ya ɗauka al'aula mafi dacewa wa aliyaku da abin da fi dacewa min zalika ma zakarahu ibnu ashur abin da ibnu ashur ya faɗa fi tafsiril aya a cikin aya haisu qala rahimahullah kidan malam ya ɗauko ne daga sheikh ibnu ashur abin da ya faɗa a cikin at-tahrir wat tanwir wal muradu bil jahilina abin da ake nufi da al jahilina yajuzu an yakuna min al jahli wannan magana karkashin hamish take cikin wannan littafin da muke karantawa ba nan sama take ba in ka zo zaka ga akwai abin nan alama ta daya sai ka koma karkashin hamish can kasan littafi nan ne aka kawo wannan magana dan ka wani ya ce bai ga wannan magana cikin littafin ba yace wal muradu bil jahilina abin da ake nufi da jahil da jahilai huwa an yajuzu an yakuna min al jahli tana yiwa ana nufin jahilci alladhi huwa diddul ilm shine kishiyar ilimi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala inji shi ibnu ashur khitaban li nuh kamar yadda Allah ya ce ma annabi nuh inni a'idhuka an takuna minal jahilin ina maka wa'azi dan ka kasance daga cikin jahilai suratu hud aya ta 46 wa huwa ma hamala alayhi al-mufassiruna huna kenan shine abinda masu tafsiri suka dauki ma'ana ta jahilci anan wa yajuzu kuma yana yiwa an yakuna minal jahli ya kasance a ana nufin daga jahilci an gane ko diddul hilm an gane ko shine kishiyar juriya an gane ko da rashin bin abu a hankali ai la tadiq sadran bi'iradihim kada kai kunci ma'ana kada kai fusata kada kai bakin ciki bi'iradihim da kauda su shine la tadiq zar'an kada wato la tadiq sadran ana iya cewa zar'an ana cewa sadran sadran malin ya kawo shi walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a ko ba ka ba kuma akwai walamma an ja'at rusuluna lutan si abihim وضاق بهم ذرعه أن جاءت رسلنا لوطا تكن سورة العنكبوت جاءت رسلنا لوطا تكن سورة هود kenan sai a yi hattara ma'anar mummi masu har da alkur'ani la ta duk sadran kenan kada ka yi kunci kada ka fusata shine ake nufi kada kirjin ka yi kunci kenan kada ka fusata domin in mutum ya fusata kamar kirjin shi zuciyar shi tana matsewa ne tana wato takura bi i'radihim da kauda wasu wa huwa ansabu bi qawlihi kenan shi yafi dacewa wa in kana kabura alayka i'raduhum in yayi maka girma kauda kan da suka yi wa iradatu kilal wa iradatu kilal ma'anayni kamar son nufin dukkan ma'anoni guda biyu yantazimu ma ma'afadil jumlataini yana dacewa da jumloli guda biyu idan Allah ya faɗa ki nan yana nufin maganganun da suka gabaci wannan aya jumlatu wa in kana kabura alayka iraduhum in yayi maka girma kau da kansu wa jumlatu wa yausha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya so da wato ya tara su akan shari'a wa ma'a kauni hadhihi jumla tadhilan tare da cewa jumla tadhilun ne an kawo ta kamar an ce tadhil asalin azzilu shine wutsiya ma'ana magana da za ta zo karshe ta cike magana lil kalami sabiki ta cika wannan maganar ta gabata fal ma'ana abinda ake son a ce fala yakburu fala yakbur alayka i'raduhum kada kaudawa kai da suke yi ya girma ya maka girma ya maka nauyi wala tadiq bihi sadran kada ka fusata wa aidan kuma haka fa kun aliman ka zamanto mai sani kenan cewa kada ka fusa to ma'ana shi abinda malai yake son ya ce kada ka fusata kuma ka zamanto mai sani kenan kina nufin kalmar duk ta dauki ma'ana guda biyu fa kun aliman bi anna Allah law sha al jama'ahum al huda kasancewa da Allah ya so ya tara su akan shirya da ya hada su wa hadha in ba'u min Allah ta'ala malam yace wannan labari ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi amrin ga wani al'amari Allah ya bashi labari min ilmil haqiqati wanda yake na ilimin haqiqa ba haqiqa ba irin wannan ɗan haqiqa waɗanda suke halatta abinda Allah haramta su haramta abinda halatta wannan wato abu ne wanda an ɗauko shi daga cikin ilimin falsafa wanda asalin sa irin yan falsafa irin su Aristo da Aflatun da suke cewa wannan duniya da muke ciki ba ita ce duniya ta haqiqa ba akwai ta duniya al'alamul misali shi na can wanda ba su san suke yin shi za ka iske sai a ɗauko shi a zo a abin nan shi yasa za ku ga mafi yawancin musulmi inda suke ɗiba waɗannan aƙida ko su tasirantu da 'yan falsafa ko su tasirantu da kuma almulhidin waɗanda ba su da addini daga cikin mutanen da suka gabata ko mutanen da akwai yanzu a turai ko su tasirantu da kuma addini wanda ba na gaskiya ba irin aƙidun da suka gurɓata cikin kiristanci sai a ɗauko su a zo a kawo su cikin addinin musulunci Allah ya muna tsari to malam da yace nan bi ilmi min ilmi hakika da ilmin hakika ilmin hakika sanin hakikanin abu yahtassu bi halatin khassa wanda ya ya kebantu da wani hali na daban an gane ko fala yattaridu fi ghairi zalika min mawaqif at-tashri' wannan kuma ba zai tabbata ba a cikin kowane al'amari na shari'a ma'ana wa inna ma adala ala al-amri bil ilmi abin da yasa ya karkata bai ce mai ba fa'alam kenan nan ana son balaga ce ta al'adl na al'adl ba adalci ake nufi ba akwai balagatul adl wadda zaka ibinci kanta me yasa aka kawo kalima kaza ba a kawo kalima kaza ba me yasa aka kawo jumla kaza ba a kawo ta jumla kaza ba me yasa aka yi uslubi kaza ba a kawo uslubi kaza ba shi ake kira al'adl balaghi yana da kyau ɗaliban ilimi su bincike akan shi yace wa inna ma adala ala al-amri bil ilmi domin me yasa Allah ya kauce bai yi umarni da ilimi ba marto ya kamata ya ce fakun min al'alimina, amma sai ce fala ta kunan da min jahilina, in an ka ce kada ka kasance daga cikin jahilai, ko kada ka yi fushi, ai ana iya cewa misali fala ta hazan, kakkai bakin ciki, to me yasa ba a ce fala ta hazan ba, an gane ko kuma ba a ce mai ifrah ba misali tunda an ce ifrah kai farin ciki ai shine kada kai bakin ciki kuma da an ka ce fala takunan da minal jahilin in fassara shi da ka zama kada ka kasance daga cikin waɗanda ba su sani ba ai ana iya cewa kun aliman ka sani to me yasa aka juya daga wannan sai malam ya ce wa inda ma adala alal amri bil ilmi li anna nahya anil jahli ya tadammanuhu domin idan an kai hani daga jahilci to ai ya kumshi ilimi ya tadammanuhu ya kumshi ilimi fa ya taqarraru fi dhihni marrataini kenan sai ilimin ya tabbata a cikin kwakwalwa so biyu gashi an hana ka zamanto jahili kenan an nuna maka munin jahilci kuma an kwadaitar da kai daga sani wannan ɗayan daga cikin bangaren da malam ya kawo an gane ko wali anna fi nahyi anil jahli bi zalika domin kuma idan an kai hani daga jahilci tahridan ala istihdar ilmi bihi kenan kamar an ce mutum yayi kokarin ya halarto da ilimi istihdar kamar ya halarto da ilimi bihi da wannan maganar da an kai masa da an ce maka kada ka zamanto jahili kenan ma'ana ka zamanto mai ilimi kai tsaye zai maka kama yuqalu kamar yadda ake cewa lil muta'allim ga mutumin da yake neman ilimi la tansa hadhihi al mas'ala kakkamance wannan mas'ala walaysa fil kalami nahyun an shay'in an gane ko talabbasa bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai cikin wani hali wanda ya cuɗanya da shi shine talabbasa an gane ko kamata wa hamahu jam'u minal mufassirin kamar da waɗansu masu tafsiri suka tafi cewa kamar yana cikin jahilci ne a'a kamar nan ana son a ce ya tuna wannan ilimin na hakikanin al'abin da Allah ya bashi labari Allah ya bashi labarin mutane ba za su yi ba ba za su shirya ba wa ma aksarun nasi law harasta bi mu'minin to amma saboda yawan adawa da irin kalubale da ke fuskanta da su sai kamar yana son ya sashi ya manta da wannan to kamar ana ce bai ka tuna da abin da aka gaya maka ne shine abin da malam ibnu ashir ya tafi akan sa wa zahabu fihi mazahib la tastabiru yace malaman tafsiri sun faɗo su maganganu da shi a wajen shi ba sa yi kuma nan abin da zamu ƙara a ƙarƙashin maganar malam shine cewa in yace fala takunanna minal jahilin saboda in an ce fala takunanna minal jahilina kada ka yi fushi kuma kada ka yi hushi kenan kuma kada ka zamanto ka kamar ka manta wannan abu da aka gaya maka amma yanzu inda kalima ta ilimi an ka kawo an ka ce ka zamanto mai sani to ba za ta bada waɗannan ma'ana guda biyu ba ta cewa kada kai hushi kada kai abin nan sai kawo kalmar da tana iya ɗaukan ma'ana kusan guda hudu ma'ana kaga in ka ce fala takunan min aljahilina nan aljahalu shine kada ka zamanto kamar wanda ya manta da abin da aka bashi labari dan nan ba jahilci ake nufi nan shi ba jahili bane an gane ko to kenan kada ka zamanto wanda ya manta da wannan abu kenan kamar ya ba da ma'ana kuma ka tuna kenan ka tuna kaga ma'ana biyu kenan kada ka jahilta kuma ka tuna kuma ka falata kunan da minal jahilina kada ka yi hushi kenan kuma ka yi farin ciki in an ce falata kunan jahilina ka zamanto cikin waɗanda suke mi masu kwanciyar hankali kenan ma'ana kada ka zamanto cikin waɗanda suka yi hushi kenan kaga ma'ana hudu sun fito a cikin wannan kalma a lokaci ɗaya inda ya kuma ya ce ka zamanto mai ilimi shi kenan kuna aliman kaga ta waccan ta cewa kada kai hushi ba za ta shigo ciki ba sai zamanto an kawo wannan kalma ne saboda mi saboda faɗin ma'ana kuma falata kunan da minal jahilina bai ce falata kun jahilan ba kada ka zamanto haka suka ce yafi kamar a ce kada ka kasance daga cikin waɗannan mutane a larabci yafi karfin ma'ana da a cewa kada ka kasance kaza ba a ce falata jahal ba ko falata kun jahilan sai aka ce falata kunan da minal jahilina kada ka zamanto cikin wannan jama'a dan a nuna maka shiga cikin gungun mutanen da suke da wannan ɗabi'a ba abu ne wanda ya dace da kai wannan shine abin da malam ya kawo da yake ibnu ashur malami ne da yake malamin balaga ta alqur'ani larabcin sa wato larabci ne wanda ba karamin larabci ba shi yasa muka dan bishi gurgudon hali ɗaliban ilimi da kyau su bishi a hankali a hankali saboda wato fahimtar sa dama malamin usulul fiqh da malamin balaga malamai ne waɗanda wato fahimtar abin da suka faɗa dole sai an san irin waɗannan fannonin su na ake iya fahimtar me suke son su ce wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da malam ya faɗa sannan kuma dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa irin waɗannan kalmomin in an faɗi su cikin alkur'ani akan sa muna jan hankalin ɗalibai su fahimci me ake son a ci in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sani ba a'a bai sani ba sai abin da Allah ya sanar da shi dan ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilina kai a wannan lokacin kana da cikin gafalallu ma'ana baka san alqur'ani ba sai da Allah subhanahu wataala ga dama ya baka alqur'anin lokacin da ba a san da shi alqur'anin ba bai san alqur'anin ba an gane ko ina fata an fahimci ne wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin sana an ce wa wajadaka dallan Allah ya iske ka batacce nan ba ana nufin a'a bata ba irin wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan shirka domin annaba ba sa shirka ko kafin annabta ko bayan annabta a'a nan Allah ya same ka ba akan musulunci ba ma'ana baka san wato musulunci ta fuskar wahayi ba amma kana akan fitra fahada sai ya shiryar da kai tare da dalilai waɗanda ya turo maka shi yasa muna son ɗaliban ilimi masu tafsirin alkur'ani su rinka binciken maganganu da kuma bayani na aƙida kafin su je su fassara aya su je su yi kuskure Allah subhanahu wataala ya ganar da mu to wannan shi ne abin da zan iya cewa karkashin wannan aya sannan mu je gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 280 malam yace fa in kila idan anka ce idza ba'asa Allahu ta'ala al-mauta min quburihim idan Allah ya tayar da matattu min quburihim daga kaburburransu faqad raja'u ila Allah bil hayati ba'da al maut sun koma zuwa ga Allah bil hayati da rayuwarsu kinan sun dawo ba'da al mauti bayan sun mutu fama fa'idatu qawlihi ta'ala menene amfanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal mauta yab'athuhum Allah matattu Allah zai tayar da su summa ilaihi yurja'un an gane ko ko kuma summa ilaihi yarji'un an gane ko an ce yurja'una ga Allah za a mayar da su sannan summa ilaihi yarji'un ga Allah za su koma yarji'u ya koma yurja'una an mayar da su babu matsala duk wanda Allah ce a mayar da shi ai dole ya koma shi yasa Allah ya ce mala'iku su karɓo ranka dole ka abin ga kuma Allah ya ce a tayar da kai ko kana so ko baka so zaka tashi in Allah ya ce akai ka filin hisabi ko ka so ko baka so ba dole to yarji'una na an ka hankalta ma jikinsu yana tafiya ne da kansu na tafiya za su koma zuwa ga Allah a ta Yaqub sannan yurja'una za a mayar da su an kalli cewa wato akwai tsari mala'iku ko kuma umarnin da Allah ya ba waɗansu abubuwa da za su tayar da su kuma dole ne za su bi umarnin Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni domin ko iska Allah subhanahu wataala ce ya tura ka tura ka zai yi in Allah ce iska ya halaka ka halaka ka zai yi kina iska ma zai iya mayar da kai inda Allah yake so dan mu fahimci wannan to wannan qira'a ce ta Yaqub shi ya karanta yarji'una ay hattara to nan abinda malam yake son ya ce an ce Allah zai tayar da matattu sannan kuma gare shi za su komawa to ai idan kuma suka mutu an gane ko to ai sun koma zuwa ga Allah ya ba'asuhum Allah Allah zai tayar da su to ai Allah ya tayar da su ai sun koma zuwa ga Allah ko sai aka ce summa ilaihi ruja'una kuma gare shi za su komawa to kaga nan kamar akwai iskali shine malam yake son ya muna bayani malam yace kulna zamu ce al muradu bihi abinda ake nufi da wannan summa ilaihi ruja'una wuqufuhum bayna yadayhi tsayuwarsu gaban Allah lil hisabi ga yin hisabi wal jaza'i da sakamako wa zalika ghairul ba'si wannan ba tayarwa bane wa huwa ihya'uhum ba'da al maut za a rayar da su bayan mutuwa fala takrara fihi babu wani maimaituwa kinan nan ana nufin nan summa ilaihi ruja'una ga Allah za a mayar da su bayan an tayar da su kinan bayan sun tashi za a mayar da su gaban Allah su zo tsaye inda za a yi musu hisabi shine abin da ake son a ce ko kuma summa ilaihi ruja'un ga Allah ne dama za su koma dama ga Allah suke kuma ga Allah za su koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wato wannan ayar to amma kafin mu wuce gaba akwai dan abin da nake son na ƙara a nan shine cewa abu na farko nan kalima ta almauta waɗansu malamai sun fassara ta da kafirai ake nufi ina fatan an fahimci ni nan sun fassara shi da kafirai ake nufi shi yasa suka ce wal mauta na ana nufin kafiri domin wani lokaci qur'ani in yace al mayyit yana nufin mutumin da yake matacce ma'ana kafiri aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kaga nan kaga nan kafiri ake nufi ina fata an fahimce ni fa innaka la tusmi'u al mauta wa la tusmi'u summa ad du'a idha wallaw mudbirin nan al mauta ana nufin kafirai domin matsayin matattu suke amma wani lokaci sai sun kace to wal mauta ya ba'athuhumullah kafirai Allah zai tayar da su to ai ba su mutu ba sai suka ce a Allah bushara ce za su yi imani summa ilaihi yurja'un sannan ga Allah za a mayar da su waɗansu malamai suka ce wal mauta ya ba'athuhumullah matattu na ana nufin waɗanda sun ka mutu kenan da kafiri musulmi kowa zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayhi yurja'un sannan ga Allah za a mayar da wato kowa da kowa duk kowa wani daga cikin malamai ya kawo maganganun shi domin sun fas a farkon aya innama yastajibu alladhina yasma'un waɗanda suke karba su ne waɗanda suke ji kenan muminai ne su suke karbawa ko ko a'a dama wanda yake ya riga yana da rayuwa shine yake karba ma kiranka wal mauta ya ba'athuhumullah ko mu ce matattu ko mu ce kafirai duk dai malamai sun fassara amma abinda an kafi dauka waɗanda suka riga suka mutu Allah subhanahu wataala zai tayar da su wannan na farko kenan to nan malam kuma ya kawo kalima ta eh idza ba'atha Allahu ta'ala al-mauta min quburihim min quburihim to kalma ta al-qubur da malam ya kawo ina son in dan yi bayani akan ta akwai al-furuqul lughawiyya wanda ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske ɗalibin ilimi a ce ya nemi wannan ilimin al-furuqul lughawiyya bambanci tsakanin wato kalmomi zaka ce kamar kalmomi suna kusa amma akwai bambanci al-hilal abi hilal al-askari abu hilal al-askari yana da littafi al-furuq al-lughawiyya kuma sheikh abdul latif shuwairif na kasar libya yanzu yana nan yin littafi ash-shamil fil furuq al-lughawiyya yayi mujalladi na dai yana akan mujalladi na biyu da uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon ya karasa wannan littafin littafi ne mai kyau shine zaka iske wasu kalmomi kamar ɗaya ne amma idan aka duba ba ɗaya bane in ka ce al-qubur in ka duba cikin alkur'ani zaka kamar kabari ne wanda abin da ke cikin shi baya motsi amma in ka ji ya ce al-ajdafu jam'i ne na al-jadas an gane ko wato kabarin da mai shi ya fara motsi shi yasa da ka kuna da ce al-qubur yana nufin suna nan kwance amma in ka ji ya ce al-ajdaf yana nufin sun fito dan ya ce wa nufikha fi suri fa idahum min al-ajdaf ila rabbihim yansiluna domin kalma ta al-jadas tana nufin wato kamar motsin abu amma kuma al-qubur yana nufin kamar an riga an tufatar da su an rufe su akbarahu ina fata ana fahimta ta to Allah ya taimake mu mas'alar mu ta ƙarshe ƴan uwa musulmi malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih kafirai suna cewa me yasa an gane ko wagga laula ba waccan ta mai jawabi bace harful imtina al imtina wagga laula ita ce tahdidiyya ta motsarwa an gane ko yana da kyau mutum ya koma cikin littafin lugha ga harafi kuma ana nawa ke dauka laula nuzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a sauka mishi da aya ba daga ubangijin shi abinda kafirai suke cewa qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kace Allah shi na da ikon ya saukar da aya yace to law sahha min annabi sallallahu alaihi wasallam hadha aljawab da dai wannan amsa ta inganta daga manzo ma'ana ta isa la sahha li kulli man idda annubuwata to da ya inganta ga dukkan mutumin da ya idda ayin annabta wa tuliba bi ayatin aka neme shi ya kawo aya an ya kula inna Allah qadirun ala an yunzila aya yace ai Allah yana iya saukar da aya da an ce kai annabi zaka ce a to ai Allah ba ya kasa bane Allah yana iya saukar da aya malam yace qulna zamu ce idza sabatat nubuwatahu bima sha Allah min al mu'jiza idan annabta shi ta tabbata da abinda Allah ya so na na mu'jiza yasihu lahu an yaqula dhalik to tana zai ce wannan tunda Allah ya bashi alqur'ani Allah ya bashi wasu dalilai ga su an gani to wannan ya isa bi khilafi ma idza lam tathbut nubuwatuhu sabanin ga wanda annabta shi bata tabbata ba wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance qad sabatat nubuwatuhu bil qur'an annabta sa ta tabbata da alqur'ani wan shiqaqil qamari da kuma wata da ya tsage wanda Allah ya bashi iqtarabat isqa'atu wan shaqqal qamar wa ghairihima da waninsu wanda bincike ne mai yawa ɗalibin ilimi zai yi akan mu'jizojin mun da Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alqur'ani mu'jizojin sa a cikin hadisai irin mu'jizin da Allah ya bashi ga alqur'ani mu'jiza ce wadda take ana karanta ta ga kuma mu'jizoji da Allah ya bashi alkauniya irin tsagewar wata irin ruwa su fita hannunsa irin kaza irin kaza mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqur'ani da kuma hadisai waɗanda sun ka inganta ina fata an fahimci suna da yawa i'jazin alqur'ani misali daban-daban daban-daban tunda ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ta fuskar ilimi ta fuskar balaga ta fuskar kaza akwai dai bincike mai yawa wanda ɗalibai za su iya yi kenan shi tunda an bashi alqur'ani an bashi waɗansu abubuwa kenan ya isa ce kul inna allaha qadirun ala an yunzila aya domin su ba hujja ce suke nema ba yan ta'adda ne yan wato yan neman sai sun kai mutum kwano dama shi yasa ma Allah ya ba su amsa a cikin suratul ankabut yace awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim shin bai ishe su ba mun ba su littafi wanda ake karantawa kenan wace mu'jiza suke nema wanda tafi alqur'ani an ce ku kawo قرآن كن كاسا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سن كاسكا القرآن أنت سكاو سورة غوما أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سن كاسكا سورة غوما أنت سكاو سورة غدا سن كاسا أنغانيكم wato am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin misli a cikin suratu wato Yunus kenan ashir suwarin cikin suratu Hud fali fa'tu bi suratin misli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sun kasa haka a cikin da an ka zo Madina wanga dun makkana kuma aka nemi sura guda wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin an ka ce ba su yi ba kuma ba za su yi ba har abada fa in lam taf'alu walan taf'alu kenan ya nuna qur'ani mu'jiza ne to kuma sai su ce a kawo wata aya bahaushe ya ce wanda bai kada wanda bai kada gizo ba yana ce mu koke taso ina fata ana fahimta ta kai da ka kasa kawo irin alkur'ani sai aka maka wata aya amma launa sha'u la kunna misal hada da mun so da mun faɗi wannan to haka ne in kana da'awa ko kana jagora ko kana son kai wani aiki na alkhairi kana ɗalibi ko kana da wani mashru' wani project wanda wannan project din kana son ka amfani kanka amfani al'umma musulmi ka kya waɗanda suke suka kace zaka bi su sai su kautar da kai daga babban niyyarka domin wani ya san idan zaka yi Allah zai taimake ka zaka iya zama wani abu to shi ba zai yi ba amma zai rinka suka ya rinka kawo maka shubuhohi ya rinka kokarin ko dai ya gaya maka magana ko ya bi hanyoyi ko ko in ya san abubuwan da kake da bukata waɗanda za su taimaka maka yi ya toshe waɗannan hanyoyin kada ka damu da su ka dogara ga Allah shi yasa wannan tambaya da suke yi ta ta'addanci ta laula nuzila alaihi ayatun min rabbi me yasa Allah bai saka mishi da aya ba shi Allah yaron ku ne shi koma duk lokacin da kuka ce a kawo kaza kawai sai Allah ya kawo maka Allah yaron ka ne ko ko annabi shi da an ka turo ya mutane wa'azi sai ya tsaya ya bi kowane kahiri duk ayar da yace a kawo sai an kawo su daga cewa kowa sai an turo mai littafi ne da an rubuto da sunan shi wani dan wani Allah na ya turo ga littafi sannan ka yi imani Allah za ka ga ma wannan bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashara Allah ce bar su kalla balla ya khafuna al-akhirah shi yasa kada ka ce ko ɗanka ko matarka komi mutum yake da kai idan baya son yayi aiki kada ka damu da shi sai dai kai masa nasiha ka kwaɗa ta mishi abu amma babban abin da yasa kasashen larabawa da kasashen musulmi da kasashen afirka suka ci gaba shine irin wannan wanda yake son aiki daban kuma ya iya aikin amma sai a nemi wanda ko dai ya yana son aikin amma bai iya ba saboda naka ne ko kuma a'a wanda shi yana son aikin bai iya ba ko ko wanda ya iya amma bai son aikin amma su kasashen turawa a'a sharadi biyu na ka iya aikin kuma kana son aikin mu ko kasashen Afirka mm wanda bai so bai so bai iya ba shi ake nema ko ko wanda ya iya bai so ko ko wanda yana so bai iya ba to kuɗin shekara dubu za a yi ba dubu ba miliyon ba miliyon ba biliyan in haka za a yi Afirka wallahi babu inda za mu dole sai an canza al'amura an daidaita su an tafi akan tsari shi yasa Allah ce annabi ya kauda kai daga waɗannan duk abin da kaji suna cewa ƙarya ba su da imani da an kawo abin da sun ce ba su yi Allah ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da suka ce a kawo abin nan wata ya tsage an yi اقتربت الساعة وانشق القمر التي وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كل هكا إذا سيسبات مكة da haka mai son ya amfani al'umma ko ta fuskar neman ilimi ko Allah ya bashi ilimi yana son ya karanta ko ya da'awa mai son ya amfani al'umma da dukiyarsa ko ta fuskar ya nemi aiki ko kasuwancin da zai yi don ya samu kuɗi ko ta fuskar ya sanya duke shi cikin aikin addini ko ko mai mulkin da Allah ya bashi mulki yana son ya amfani al'umma ya amfani addini da shi ya yi adalci wallahi sai ya watsar da irin waɗannan masu soke-soke da waɗansu maganganu in ba haka ba babu inda za'a a ƙarshe yan uwa musulmi lokacin mu yayi ina tuna kissa ta wani shugaban ƙasar America da ya aiki kwarai da gaske namanta sunansa sai aka tambaye shi wai kai ya aka kaci nasara cikin dan wannan karamin lokacin yace daga cikin dalilan da suka sani ci nasara saboda wasiƙoƙin da America suke turowa na zagi na na ɓaci na kenan ban taɓa kallon wasiƙa ko ɗaya ba abin da ya dame ni shine aiki shi yasa na ci nasara nan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi darasin mu kenan ya kai karshe sai zuwa darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko ya bamu rayuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته